الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا وتا sha biyar ga watan rabi'ul akhir shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da bakwai ko bakwai ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyar shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah واللفر الشيخ محمد صالح البثيمين عليه رحمة الله آمين يوم إذا ما من تابع جيا من سيالي أكرشان جبر دمالا yakai ya komo game da bayani akan gabar da ya kamata a gabatar idan za a tafi sujjada wanda mun ji talhisin magana mun ji menene karshen magana da take tafi goyon bayan nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a gabar da malam yace alhay'atul fi'liyatu lisujud alhay'atul fi'liya lisujud ma'ana siffar sujjada a aikace siffar yadda masallaci zai yi sujjada a aikace yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar malai kamar wasu abubuwa kamar guda tara ko goma wanda za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala mu ji abubuwan da suka kunsa na farko malai yace yasjudu ala a'dahihi as-sab'a masallaci idan zai sujjada ya tabbatar yayi sujjada akan gabbansa guda bakwai jabbahatuhu ma'a anfihi ko jabbahatihi ma'a anfihi zai sujjada akan goshinsa tare da hancinsa sai malai cewa hazari waɗannan gabbai guda biyu da goshi da hanci ubun wahid suna a matsayin gaba ne guda ɗaya fal'amfu ta biyu lahashi hanci yana bin goshi ma'ana duk lokacin da za ka sujjada ɗan uwa idan ka sa goshinka ka tabbatar hancinka ma ya taɓa ƙasa mai yadda idan ka sa hancinka ka tabbatar goshi ya taba kasa ba daidai bane goshin ka ya taba kasa hancin ka bai taba ba kamar yadda kuma ba daidai bane hancin ka ya taba kasa goshin ka bai taba ba ka dage ɗaya daga cikin gaba da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce an umarce shi ya rinka sujjada a kansu kai ka dage ta baki ba saboda haka sujjada ka akwai tasgaro akwai matsala a cikin ta malai ce li'annahu ghayru mustaqil saboda shi hanci ba gaba ce da take zaman kanta ba a tana bin goshi ne saboda haka idan goshe ta ba sai hanci shi ma ya taba wal kaffain da kuma tafukan hannaye guda biyu ma'ana goshi da hanci sai ka ce daya tafukan hannaye tafi tafi guda ɗaya tafi guda ɗaya kaga biyu kenan ga wancan uku kenan ko war rukbataini da guyoyi guda biyu ga uku ga biyu nawa kenan biyar kenan wa atrafil qadamaini da yaffahin yasu ga gefen yatsu guda biyu su ma ga biyar ga biyu nawa kenan bakwai sun tabbata ina fata fahimta yan uwa waɗannan gabai yan uwa duk wanda ya sujjada wajibi ne dole sa ne ya tabbatar sun taba ƙasa sun taba ƙasa kuma sosai hanci da goshi tafukan hannaye haka sannan guyoyinka sannan a tsarafin ƙadamai gefen yatsu ma'ana kamar ƙirjin ɗan yatsu wajen misali a kafaka to haka ake a tankwar kafa za mu zo mu kwatanta Allah ya idan lokaci yayi idan mun gama bayani akan za mu zo mu kwatanta yadda ake sujjada ba wai kafar kawai ake zubarwa ba a'a in yanzu ka zaka lankwaso su jiyo su kalla alƙibla ina fata an fahimta yawa malai ce la yarfa'u minha 'azman wahidan mutum ba zai daga ɗaya daga cikin waɗannan gabbai ko kasusuwan nasa guda bakwai ba kowanne sai ya tabbatar ya makkana shi ya taba kasa li'anna Allah amarna bi zalika saboda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin haka fa fi sahih al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisin da yazo a cikin sahih al-bukhari daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace umirtu annabi ne da kansa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa an umarce ni umirtu kaga waye umarce shi kenan Allah madaukakin sarki ashe kaga sanya gaban nan guda bakwai da zaka yi lokacin sujjada umarni ne daga Allah subhanahu wataala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zuwa gare ka kai ma dan duk abin da aka umarci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata shi kuma ya ce mi to shikenan umarnin ya game hannu ina fata an fahimta malai ce umirtu an umarce ni an asjuda da nay sujjada ala sab'ati a'zumi akan wasu gabbai ko kasusuwa guda bakwai ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله sai annabi jira da abin tsara tabbata a gare shi ya rarrabe bayani ya kawo bayanin yadda suke dalla dalla kala yace ya fi qaulihi da fadin sai yace alal jabahati an umarcin da ne sujada akan goshi wa ashara bi yadihi ala anfihi da ya tashi nuna goshin nasa sai nuna goshi da hanci ya haka ya haɗe gaba daya kaga sai nuna kamar da goshi da hanci abu ne guda ɗaya ko haka yadda ya tashi shine wa ashara ala anfihi sai nuni a bisa hancinsa haka da goshi da hanci fito da nesa ba wal yadaini da hannayensa guda biyu war rubbataini da guyoyinsa guda biyu wa atraf al qadamaini da cikin kafafuwa wala naktifu thiyaba sannan annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin abin da Allah ya umarce shi kada ya rinka nannade ko tattare tufafi wa sha'ara ko ya rinka nannade gashi ma'ana lokacin da mutum zai sujjada ko ruku'u to kada mutum ya rinka nan nake tufafinsa idan ka sa riga to sai ka bari kake ita ma ta sujjada ta zuba ta rusuna wa Allah madaukakin sarki ina fata an gane sai dai idan kana cikin tsawon mutane ka sa babbar riga lokacin da kai sujjada za a samu matsala za ka tattare waje za ka sa wani ya take maka ka yage ko wani abu kamar haka to babu laifi ka dan tattare ta babu laifi wannan amma dai abin da ake so riga sai ka kyale ta ita ma ta zuba a ƙasa idan kana da gashi irin kamar su da suke larabawa da kuma suna da gashi mai tsayi ko to sai ka bar gashi shi ma ya zuba ya taba ƙasa malamai suka ce an hana ne saboda idan ka dunkule gashin ka a lokacin da zaka yi sallah kamar ba ka so ya taba ƙasa yi wa Allah madaukakin sarki sujjada alamu ne da kana yi wa Allah madaukakin sarki jiji da kai waye gashin naka ina fata fahimta sai ka bar shi shi ma ya zuba yi wa Allah madaukakin sarki sujjada wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul azan babu sujudi ala al-anfi wa fi dhabt wa fi lafzi sahih wa fi lafzin sahih ya zo a cikin wani lafazi ingantacce umirna an nasjuda ala sab'ati a'zumi an umarce ku kaga na annabi tsira da amince tsara tabbata a gare sai shigo da mu gaba daya maimakon umirtu an umarce ni ni kadai sai ce umirna an umarce mu dukan mu gaba daya da shi da sahabbansa da mu gaba daya dan an umarce mu sallallahu alaihi wa sallam an nasjuda da mai sujjada ala saba'ati a'zumin akan wasu gabbai guda bakwai wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi kitabul azan babu sujudi ala saba'ati a'zumin alati tanbihun ga wata fadakarwa ba'dun nasi yasjudu wa yaj'alu dhafar al-ibham huwa alladhi yali ayati al-ardh wal baqi marfu'an bala ce wasu daga cikin mutane ya judu suna yin sujjada za ka samu wani daga cikin mutane na yin sujjada wa ya ji aru zufar al-ibaham sai ya sanya ɗan yatsansa haka a babban ɗan yatsansa kamar ƙarshensa wajen farce haka allabi yali yali al-arda shine wanda yake bin kasa ma'ana shine zai taba kasa ba zai dora hannunsa haka gaba ɗaya ba sai gona haka yake saboda yayi gayu baya so kuma inda zai taba ɗin kasa ne ai ana yi ko za ga wani shi zai taba kasa ba ba zai an nasa zai taba kasa ba sai ya haka ya kuwa ana yi ko ba yi ana yi malai ce wasu suna yin irin wannan haka kaga abin da aka ce taba kasa ba fa in ya su bane abin da aka ce taba kasa alkaffu alkaffu kuma shine nan gaba daya shi Allah madaukakin sarki ya ce ka dora kasa wani kuma idan ya dore din ya ci ya dora kasa idan su ya ga haka sannan suka dora nan saboda uba ya so ya bata rigar ba haka bane kuskure ne kana sallah ka tsaka da ba daidai bane duk darajar rigarka duk tsaftar rigarka ta kai tsayuwar da kake a gaban Allah ba kake sarki a gaban Allah kake ba wannan abin da kake yi umarni ne Allah ba kake sarki ibada ce da Allah ya sa kai ce kai to me je so ta riga kai ba sai ka karkade ba ko ka ko ka je ka canza wata Allah Allah ya samu dace malai ce to wasu mutane suna yin irin wannan wal baqi marfu'an sai ka samu sauran abin da ya rage na hannun nasa tafin hannun nasa duk ya danye su ya danye su haka fa hal taqulu shin zaka ce al-ibahabu basal ard shi wannan babban dan yatsan ya taba kasa aw dhufur ko kuma farcin sa allazi masal arda shine wanda ya taba kasa shin zaka iya cewa wannan taba kasa ta wadata hadha ghalaqun sai malai ce wannan fa kuskure ne babban kuskure wa ana ashukku fi sihhati hada sai malai usman ya ce shi yana shakka ma akan ingancin sallar irin wannan shi saboda me saboda yan uwa sujjada tana ɗaya daga cikin rukunan sallah mun maimaita tun a baya duk lokacin da mutum yi sallah ɗaya daga cikin rukunan sallah sa mutum cika ba shi da sallah ba duk lokacin da rukunin sallah ka bai yi ba to daidai yake da sallah ka bace ba gaba ɗaya saboda haka sujjada yadda annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya yi ta ita ce cikakken sujjada annabi bai yi sujjada ya tsora in ya tsinka haka ba a gaba ɗaya tsora shi ne malamin sun yake cewa shi yana shakka ma game da ingancin sallar wanda ya irin wannan balla budda min nau'i ittika malai ce babu makawa sai an samu nau'i na dogaro akan hannunka gaba ɗayan gaba ɗaya kawai sai ka dogara akan ba wai haka zaka akan in yanzu ka ba a'a ka dogara akan tafin hannun naka gaba ɗaya na farko kenan na biyu daga cikin abin da ke da alaka da yadda ake sujada shine ja'alu kaffaihi mutum zai sanya tafukan hannayensa idan ka tafi sujjadar tafin hannunka ina ya kamata ya kasance a can gaba ya wuce ka ko kuma ka matse shi can kusa da cikinka ko ina ya kamata ka sashi kun ga wannan ma'anar kuskure da yawa rukujin da ake sa hannu yan uwa malai ce imma ko dai ka sanya tafin hannunka khiyala jabhatihi wa anfihi daidai daura sai goshinka da kuma kunnanka da hancinka daidai sai goshinka da hancinka misali kamar yadda kamar mutum ya haka idan ka yi haka to sai ka tafi a haka sai ka ɗaura goshinka za ka ga daidai na hannun da yi haka za ka mashi daidai setin hancinka innan an aka hanci da goshi shine za ka ga hannun ya tafi daga hanci ya kai goshi haka ne ko ba haka bane to haka sai ka ɗora shi a haka ka ɗora hannunka aka sai ka sanya hannunka a tsakani a yanzu ka sanya goshinka a tsakani haka dan ku an fahimta ko wannan duk zamu zo mu shi gaba ɗayan Allah ya da aikace wannan shine yadda a yadda ya kamata a ce mutum yayi مالك كما في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه كما يدل على صحيح مسلم daga hadisin wa'il dan hujr Allah kara masa yarda fi salati fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da yake siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace falamma sajada lokacin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sujada sajada baina kaffai sai sujada tsakanin tafukan hannayensa ma'ana ya dora kansa tsakanin tafukan hannayensa ya dora hannayensa haka sai ya dora kansa tsakiya idan ka dora kanka tsakiya shine zaka ya zo daidai da setin hancinka da goshinka gaba daya sai mutum ya bar hannayensa a wajen kun ji inda ake ajiye hannu warawa abu dawuda min hadisi wa'il ibn hujr radiyallahu anhu haka na imam abu dawuda shi mun karanta wannan ko a ba shi bane ba shi bane haka na imam abu dawuda ya fitar da wani hadisi ne daga hadisin wa'il dan hujr Allah ya kara masa yarda yake falamma sajada wa ba'a jabhatahu bayna kaffayhi yayin da annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi sujada sai ya dora jabhatahu goshinsa baina kaffaihi tsakanin tafukan hannayensa shine kamar yadda muka kwatanta yanzu aw hiyala mankibaihi ko kuma mutum ya dora hannayensa hiyala teki ko daura da kafadarsa na biyu kenan na farko zaka iya ajiye hannayenka tsakanin kanka ka ajiye goshinka tsakanin hannayenka ko kuma na biyu ka ajiye hannayenka hiyala daura setin kafaɗinka daga cikin nau'i na kabbarar harama muka ce mutum zai iya daga hannunsa setin kunnuwansa ko ko setin me kafadinsa to sujjada ma za ka iya ajiye hannayenka daura da kafadar kai misali in kai hakan nan to tafi da hannunka aka ta dora su an gane babu nufi sai ka san sai ka sai ka dora goshinka a gaba goshinka yana gaba hannayenka ka danyo baya da su kaɗan daura setin kafadinka dan ku an fahimci wannan da kyau ko to shi ma wannan yayi ko kai wancan ka dora hannun haka sai tun tsakanin hannayenka ko kuma ka yi baya da shi kana ya kasance sai tun kafa ɗaka duk wanda kai ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi amma ba a wuce hannu ba ba ya kasance hannu ya wuce kai in kai haka ba su jira ka irin ta manzon Allah ba jira da amince tsara tabbata gare shi wani sai ga hannun nasa ya wuce gaba kan nasa yana baya ba daidai ba wani kuma sai ga hannun nasa a can baya kamar yana tsoron sa hannun ne haka a can baya za ka hango hannun nasa to shi ma ba daidai bane kusa da cikinsa idan kai irin wannan sujjada ka dora hannunka a can baya to zaka samu hannunka na wajen biya hadi da cikinka wanda kuma manzon Allah ya hana wannan ira da aminci tsara tabbata a gare shi kwata kwata idan kai sujjada ba a so nan din kai taba cikinka kwata kwata an fahimta to idan kuma kai yo ma da hannun naka sosai gani zaka ya taba wajen to sai sai a samu kuskure a cikin yin sujjada malai ta wuya la mankibai mankibai fa fi fa fi abi dauda في إحدى روايات حديث أبي حميد رضي الله عنه يا زو أسكن سنة الإمام أبو داود أين الرواية صحابي أبي حميد السائلي ألا كرم سردا يتي ثم سجد سنة أن الإرادة أمتي سارة بتا أجريش يسجد فأم كان أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه sai annabi ya tabbatar da goshinsa da kuma hancinsa ƙasa shi ne amkana ya ɗamfara su ya ɗora su suka taɓa ƙasa wani ha ya janyi sai ya janye ya matsar da hannayensa shi ne na ha an jambai daga ɓarin jikinsa guda biyu hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata ba sa taɓa ɓarin ba sa taɓa ɓarin jikinsa guda biyu ko ɓarin dama ko ɓarin hagu duk lokacin da ka kai sujjada hannunka yana haka yadda hannuna yake haka amkale to sujjada ka bace ba haka ake an fahimta yan uwa buɗa ta ake ya kasance hannunka ya rabu da jikinka gaba ɗaya da kayi haka to akwai matsala mala ya ce wa wa ba a kafai hagu wa manki bai sannan sai annabi kira da aminci ta tabbata a gare shi ya ɗora kafai tafukan hannayensa haguwa daura da manki bai a kafaɗinsa guda biyu game da makwatanta to kowane ɗaya daga ciki mutum ya samu yayi insha Allah ta'ala ya sujada ingantacciya wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabun salati babu iftitahi salat warawa an-Nasa'i min hadith Wa'il haka ne Imam an-Nasa'i shi ma ya fitar da hadisi ne daga wancan sahabi Wa'il ibn Hujr Allah ya kara masa yarda fakabbara Wa'il dan Hujr yake cewa sai Annabi ya kabbara tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa rafa'a yadayhi ya kuma ɗaga hannayensa ya ani inda takbiratul ihram yana nufi lokacin da annabi zai kabbara harama da ya kabbara sai ya ɗaga hannayensa hatta ra'aytu bi bahamaihi qariban min udnayhi yace har sai da naga babban dan yatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan al-ibham yace qariban kusa min udnayhi da kunnuwansa ma'ana ya haka kenan ya kai hannun annana kusa da kunnuwansa amma ya taba kunne bai taba kunne ba abin da ake nufi ba iya haka ba a'a haka amma kusa da kunnunsa amma bai karasa ya taba kunne haka ba shine abin da yake nufi falamma arada an yarka'a lokacin da annabi yayi nufi zai ruku'u tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kabbara wa rafa'a yadayhi sai ya kara yin wata kabbara ya kuma daga hannayensa irin tagawar da yayi a farko lokacin kabbara harama thumma rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa daga ruku'u bayan ya gama azkar ruku'u kenan fa qala annabi yace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sami Allahu liman hamidahu ya karanta sami Allahu liman hamidahu thumma kabbara sannan sai wata kabbara wa sajada kuma ya tafi sujjada fa kanat yadahu hannayensa lokacin da ya sujjada sai suka kasance min uznaihi daga kunnuwansa alal mawdu'i alladhi taqabbala bihi as-salam a gurbin da ya fuskanci sallah da su lokacin da annabi zai ta da sallah yayin shine ya daga hannayensa daura da kafadinsa to lokacin da ya sujjada sai kasance hannayen nasa suna gurbin da ya ta da sallah akai yadda ya ta da sallah ya kawo hannayensa sai tun kafadinsa to da ya sujjada ma haka ya kawo hannayensa sai jin kafadinsa ya dan ya sanya kansa a gaba shine abin da yake nufi bala yace wannan hadisi shi ma akhrajahu an-nasa'i fi kitab at-tatbiqi babu makan yadayn min as-sujud bala yace fa idan to idan ko haka ne kamar yadda muka kawo waɗannan hadisai al-yadani lahuma makanani to hannaye za ka samu suna da gurbi guda biyu da ya kamata ka ajiye su lokacin da kai sujjada a ƙasa ba shi ma da za mu zo mu ai ga kuma kusan guda goma ma da ya kulla mana kowanne ɗaya bayan ɗaya yake musu shi ma duk wanda ya shimfaɗa hannunsa bai sujjada ba annabi ya hana mutum ya shimfaɗa hannunsa kamar yadda kare ko mage take annabi ya hana irin wannan duk za mu zo mu za mu samu cewa hannaye suna da gurbi guda biyu idan mutum ya yi idan mutum ya sujjada imma an yakuna imma hannayen naka sun kasance muhadain liljabha sun kasance daura da goshinka wal ab da kuma hancinka kamar na farko kenan wa yakunu sujudu bainahuma sai kasance kai sujada tsakanin su kanka yana tsakanin su wa imma an yakuna ko kuma hannayen naka guda biyu su kasance mutaakhiraini ka danyo baya da su kadan ala hablil mankibaini bisa daura da kafaɗinka kamar yadda muka gama kwatantawa na yanzu kenan na baya bayan to waɗannan su ne a siffa guda biyu wanda suka tabbata kaɗai yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa yake ajiye tafin hannunsa idan ya sujjada ko ka ajiye shi kusa da kanka haka ko ka ajiye shi kusa da kafaɗarka haka duk wanda mutum ya bayan wannan to ba daidai bane ka ɗauka duk inda ka ajiye tafin hannunka ba yadda muka kwatanta guda biyun nan ba ba kai na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dan shi aka rawaito daga gare shi yayi tun daga kan sahabban sa har zuwa mabiyan su har zuwa yanzu har ga shi ma muna karanta saboda haka sai kai kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi goya malai yace na uku yabsutuhuma ala al-ardi su tafukan hannayen zai shimfada su ne akan ƙasa in aka ce yabsutuhuma ana nufin tafukan hannayen ba hannayen nan ba a'a tafukan zai shimfada su ne ala al-ardi na hudu ya mutu a sabi'i ma ilal kibla mulsiqan ba'daha bi ba'd zai miƙar da 'yan yatsun hannayen nasa tafin hannayen nasa zai miƙar da su ya kasance ilal kibla da suna fuskanta al-qibla mulsiqan ba'daha bi ba'd yana kuma haɗe sashin su ga sashi ma'ana yana musu haka kenan kada mutum ya sujada ya ware hannayensa ba daidai bane haka kada mutum ya sujada ya haka haka zai yi idan ya haka kuma sai ka tsince su ma ƴan yatsun nan suna kallon ina aljibla ai uwa fahimta ko kaga mutum bai haka ba kenan ko dan an ce mutum ya mutana sai kaga wani yayi haka ya kwantar da hannunsa an gane shi ma ko tura sai mutum ya haka an ce ka buɗe hannaye ka kada sababu abin nan ka sai wani saboda tsabu buɗewa sai ga ya haka ba daidai bane ba daidai bane haka duk yadda zaka buɗe su zamto a haka ina fuskantar ina aljibla sannan ƴan yatsun ke musu haka ba a buɗa su haka malai tarawa abu dawuda الإمام أبو داود يبتد حديث من حديث أبي حميد دقى حديث صحابي أبو حميد السائلي ألا مذكرة مسيرة في رواية أتكيمة رواية فإذا سجد إذا النبي سجد صلى الله عليه وسلم وضع يديه سيقور حنا ينسى أكن ساكنة غير مفترش بايانا من شمفة حنا بني ووارس ولا قابضهما باكما دمك سيكي بهذا واستقبل بأطراف أصابعه القبلة سيفسكن تردى جفا إن يأتن تسكلا القبلة يكسن تيدك إن يأتن تجفا سنكلا القبلة با وننادي وندبا القبلة وانا حديثي آه شما الإمام أبو داود يبتد شيء في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة وفي رواية يازو أسكمة رواية يتي فسجد sai annabi ya sujjada fanta saba ala kaffai sai ya dogara ya kafa kaffai tafukan hannayen ta kamar kasance a kan sai dogara ke wa rukbatai da gwiwoyinsa su ma ya kafa su a ƙasa ya kasance ya dogara da su su ma ta ɓangaren bayansa kenan wasu duri kadamai da cikin kafafuwansa ƙirjin kafafuwansa yan uwan gane nan ƙirjin kafafuwa kuwa ba gane ba bari bari kwatanta mana nan nan an gane ya kasance nan ɗinka haka za ka sashi yadda kafa ta take haka za ka za ka kafa ta haka idan ka sa ta haka sai ka lankwasa ta haka an gane aiko misali dauka nan ya kibla zan ki jira nan kibla wajen idan ne haka da kafafuwa na ana da mika kuwa idan na sa kafafuwa na haka misali sai na lankwasa ta haka sai na tsoro gaba ta haka an gani ka kafa ta tana kallon ina an fahimta aiko to nan shine sudur kadami nan ake sawa kasa ba zubar da kafar ake ba aka ajiyar ta kallon Allah ya samu dace to sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sa sudur kadamai a cikin kafafuwansa shi ma ya kasance ya ya fuskanci al-qibla wa huwa sajid annabi yana yin haka alhali yana cikin sujjada wannan hadisi akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi a cikin kitab as-sala shi ma dai a cikin babu titahi as-sala nabiyar ya'tadi fi sujud zai daidaita a cikin sujjadarsa yani yaj'aluhu ala tabi'atihi zai sanya gangan jikinsa akan ɗabi'arsa fala yamuddu zaharahu fala ya muddu zaharahu alwadana yan uwa sosai da sosai shine akwai dan uwa da ya tambaya ran lokacin da muke bayani ba zai bi kadda bayan sa ba kaga wani wani idan ya tsira take dauka sun fa zai ko to ko shine kuskure ne shi ba sai ga wani ya miƙe haka ya wala da kansa kuma bai aiki irin manzon Allah ba gida da abinci tsara tabbata a gare shi yasa duk wani aiki daga saba annabi sai ka samu akwai wahala a cikin kuma ba ladan eh fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq inda kuka juyawa abinda Allah madaukakin sarki ya saukar baya kuka yi naku to sai kun samu kuna cikin sabani sai kun samu kuna cikin wahala sai kun samu kuna cikin abinda ba shi kenan ba to mutum ba zai bi kadda bayan sa ba a ruku ne ake so mutum yayi ne ya bi kadda bayan sa a ruku ne maka da kuma kuma kuma cewa idan mutum ya ruku ana so ya kasance kamar za ya dauka ƙwarya ko ruwa na ƙwara bayan sa ya zauna ya kasance bayan kai straight amma tijara a'a ba haka ake so ba malai cewa la yun awisu kuma ba zai lankwasar da shi ba wani sai ga sai ga shi kuma ya takuri a waje guda an gane ba za ka yi wancan ba ba za ka yi wannan ba walakin bai da zalika mu da ma al'umma ce wasatiyya ko wa ka zalika da Allah kuma matan wasatan ila tafriq wala ifrat ba za mu wuce gona da aka ko ba ba za mu gajiya ba ba za mu kasa to kada kai kamar sufa kada kuma ka takure jikinka shine mutum ya lankwashe din nan shi ma ba daidai ba ne kama ya fa'alu ba abu na shi mala yace kamar yadda wasu daga cikin mutane suke idan mutum yana sallah musamman waje da kasa sai ga wani baya da dora goshin sa kasa haka ne to yadda zai sujjada sai ka ga ya takure kansa akan kafe din ko akan dabbumar sa to sai ka ga jikin sa ya takure a waje guda ba zai samu ya sujjada yadda ya kamata saboda haka tsakanin wancan da wannan za a yi mala yace tajiduhu yamuddu zaharahu zaka samu irin waɗannan suna miƙar da bayan su hatta innaka taqulu har sai wani lokaci ma sai ka tambaye kanka kace amun qabihun huwa am sajidun shin wannan su ba sai yake bi kadda bayan sa gaba daya shine mun qabihun ya bi kadda bayan sa gaba daya am sajidun ko kuma sujada yake yi fa sujudu laysa fihi madu dhahri malai ta sujada babu mi da baya babu wannan bal dhahru yurfa'u wa ya'lu abinda ake so baya kawai a dago shi shi ne yanfau za a ɗago baya ne a ɗago shi yadda za ka bayan mutum ya ɗan ɗaga haka hatta ya ta zafa anil fakhidai har ya kasance ya janye jikinsa ya janye daga daga cinyoyinsa ba mutum bai haɗe jikinsa haka da cinyoyinsa ba ya janye shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم saboda wannan ne annabi jira da abinci su ƙara tabbata a gare shi yace i'tadilu fi sujudi ku daidaita a cikin sujada ku daidaita a cikin sujada wa hadha al-imtidad malaka irin wannan miƙewa alladhi yaf'aluhu ba'd an-nas da wasu daga cikin mutane suke aikatawa fi sujudi a cikin sujada yadhunnu annahu sunna da yawa wasu suna ganin sunna suke da wani dauka yake alhamdulillah ya sallah ya iya sallah sai ga ya miƙe sosai ya fi kowa tsaye a cikin sallah sai kafa duk ne ba ku yi sujada ba kashe ne ya sujada Allah ya irin wannan wata doka suke ai sunna suke ta manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi sai malu usam ya ce to irin waɗannan a gaya musu huwa mukhalifun lis sunna wannan fa ya saba wa sunna kai da kake irin wannan kai da ka saba wa sunna ba wanda yake aka sunna ka ba bal hadha min al bid'ati malai ce bar ma wannan abin da kake bid'a ne me dalili li'annahum yaf'aluna dhalika ta'abbudan lillah saboda duk wanda yake irin wannan ai yana yi ne dan bautawa Allah ko don neman kusancin Allah to duk aikin da ka yi shi a cikin addini don neman kusancin Allah wanda babu tamfin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan wannan sunan bid'a an fahimta yan uwa kai aiki da sunan ibada kana so Allah ya baka lada Allah mafakin sarki bai shar'anta shi ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koyar da shi ba bai zo da shi ba to wannan aikin naka sunan bid'a to kaga wannan aikin da kake da ka miƙar da bayan ka annabi bai yi shi ba bai kuma ce ka yi shi ba kuma kai kana yi da dan Allah baka lada da sunan sa kenan ya zama bid'a kenan malai wasunnatu lam tarid bihi sunna bata zo da shi ba wa fihi mashaqqatun shadidatun 'ala al-insan kuma ka duba akwai tsanantawa akwai wahala ma akan mutum shi kansa ba li'annahu idza tadda tuhammil istiqlal al-badani 'ala 'ala al-jabha idan mutum yayin wannan miƙewar to zai dorawa zai dora nauyin jikinsa gaba ɗaya akan goshinsa zai kasance nauyin jikinsa gaba ɗaya ya dawo kan goshinsa kan kansa kenan gaba ɗaya wankhana'at raqabatahu nan ka fada su kuma za ta karkace za ga ta karkace ita ma wa shaqqa alayhi zalika safiran hakan zai zanto da tsanani akan sa sosai da yawa as-sunnatu ma laysa abin da yake sunna an tarfa'a dhahraka shine ka daga kawai bayanka wa an tujafihi an fakhidaika ka janye shi daga cinyoyinka la an tamtadda ba wai ana nufin ka miƙar da shi bane وهناك فرق بين الامتداد ورفع الظهر ما لتكما أكوي بمبنتي سكان ميكر دبايا دكما رغو بايا رغو بايا أكسكي با ميكر دبايا والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره سنة بتزو دمتين يميكر دبايا سأسكن سجد السبا وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال ركوعه sunna ta zo ne da ka miƙar da bayanka a lokacin da kake ruku ba lokacin sujada ba wa ala kulli hali malai ce akan kowanne hali ma law kana hadha huwa sunna inda a ce wannan zai kasance sunna ce la jahmilu insan to da mutum ya dauki wahala mai yawa wajen aikata haka lakinnahu laysa huwa sunna sai dai ba wannan shine abin da yake sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ba kafin sarki samu da yan uwa irin wannan miƙewar dai da ake yi duk wanda kaga yayi sai ka gyara mata ba daidai bane kuskure insha Allah ta'ala zamu zo mu ji a ɗaya bayan ɗaya da annabi yake sujjada ta gaba ɗaya da yadda yake aje hannunsa da yadda yake dago su da yadda bayan sa yake insha Allah ta'ala idan kuma mun gama kawo lambobin gaba ɗaya sai mu zo mu kwatanta kowa ya gani insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai mu dakata nan zamu tashi na shida sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah mu kai sarki ba mu ladan gaba ɗaya